محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله baya haka yan uwa muna yi wannan lokacin sarki godiya wanda bisa yarda shi da aminci wacce mu faci haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi lokacin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe a kiyama ba hujja a kanmu ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمره ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم يقول تعالى الله yake faɗa mukhatiban rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi wa manzon shi tsira da aminci ya tabbata gare shi magana mumtanan alai yana mai faɗin baiwar da yayi gare shi wa alal mu'minin haka nan baiwa da yayi ga mu'minai fima la nabihi qalbahu ala ummatihi fima ala nabihi qalbahu ala ummatihi cikin abin da Allah madaukakin sarki ya tausasa zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan al'ummar shi al-muttabi'ina li amrihi waɗanda suke bin al'amarin shi ko umarnin shi at-tarikina li zajrihi waɗanda suke barin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsawatar wa afaba lahum lafzahu sannan manzo Allah ya musu magana mai daɗi sai Allah ce fadima rahmatin min Allah saboda rahama da jin kai na Allah madaukakin sarki lin talahum sai ka tausasa musu magana sai musu magana mai kyau anan ma sila ce amma asalin maganan fabi rahmatillahi lin talahum saboda rahama ta Allah madaukakin sarki sai ka zama mai lausasa magana gare su mu'amala tsakanin kai da su ta zama mu'amala mai kyau wannan kuma tsari ne na alkur'ani wani sa'in akan samu ma sila irin wannan ta zama ta sadu bil ma'arifa bil ma'arifa kaman fadan Allah da yake cewa fadima naqdihim mifaqahum ma'ana fadina qudihim mifaqahum saboda walwaye alkawalin su wani sa'in ta kan haɗu da nakira misali amma kalilin haka fa bima rahmatin min Allah lin lahum walau kunta fazzan da ka kasance mutum ne mai zafin rai balizal qalbi mai kaushin hali lam faddu min hawlik da mutanen sun tarwata daga gefenka ba wanda zai yarda ya zauna tare da kai Allah ce fa'afu anhum ka yi musu afuwa idan sun yi maka ba daidai ba wasu tagfir lahum ka nema musu gafaran Allah madaukakin sarki idan sun yi kuskure wa shawiruhum fil amri ka shawarce su cikin al'amarinka fa idza azamta idan ka yanke niyya akan al'amari za ka yi fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah madaukakin sarki inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah madaukakin sarki yana son bayan shi masu dogaro gare shi kusan abinda wannan ayar ke karantar da mu jin kai da rahama da baiwa da Allah madaukakin sarki yayi mana da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a farkon wannan al'umma su ne sahabbai su ne waɗanda suka rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ga ayyukan shi a aikace suka ji maganganun shi da kunnuwansu wanda su ne aka saukar da alqur'ani a cikin su su ne manzo Allah ya tabbata ayoyin alqur'ani a cikin su sun fi kowa sanin wani ne annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wata sifa daga cikin sifofi na kamala face manzo Allah ya tattaro su duk abin da zaka yi mutum dan wannan to annabi ya fi kowa idan zaka ji kana son mutum saboda ya dauka ya bada domin ɗabi'ar dan adam tana son mai badawa tana son mai kyautawa جبلت النفوس على حب من أحسن إليها أن هل الشرم دم أدم أبسا سن وندك كوت سامتا وبغض من أساء إليها دقن وندك مون نامتا to idan za ka so mutum saboda alkhairi a ɗauka a yi to za ka so manzo Allah sama da kowa saboda a tarihin duniya tun daga lokacin Adam alaihi salam har zuwa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau kuma har zuwa alkiyama ba a taɓa samun mutumin da ke kyauta kyauta ta wanda baya tsoron talauci irin annabi ba to in za ka so mutum saboda kyauta za ka so annabi shi ne yake ɗaukar raƙumma ɗaruruwa ya kyauta da su ya ɗauke laftun raƙumma na abinci ya bayar da su amma babu abin da za a girka a gidan shi shi ne wanda za ka zo ka tambaye shi baya da abin da zai baka ya ci bashi don ya biya maka bukatunka har wani lokaci wani ya zo ya tambayi annabi abin da baya da shi manzo Allah ya rance ba shi wani ke cewa ya rasula ka kallafa wa kanka manzo Allah zan shi ba shi kuma dan khattabi ce rabbina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammad rasulan wa nabiyya yace ya muhammad kashiyas kashiyas kar ka ji tsoron talauci Allah ba zai hana ka ba sai sai ga fuskar manzo Allah na mishi sallallahu alaihi wa sallam to saboda tausasawa irin tashi in zaka so mutum saboda kyauta zaka so manzo Allah idan zaka so mutum saboda tsafta manzo Allah ya kowa tsafta in zaka so mutum saboda amana a tsare amana zaka so manzo Allah dan ya fi kowa amana in zaka so mutum saboda hakuri da juriya manzo Allah ya fi kowa in zaka so mutum saboda jarumta jarumta ka same shi namiji ne kamil zaka so manzo Allah saboda wannan idan za ka so manzo Allah saboda tafsir a tsara al'amurra su tafi daidai za ka so mutum za ka so annabi saboda wannan to kaga ashe mu al'ummar mu Allah madaukakin sarki yayi mana baiwa da annabi sama da wasu al'ummu wanda aka aiko karkashin wasu annabawa Allah sai fadi ma rahmatin min Allah lin lahum tausasawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa wani lokaci yana cikin sahabban shi ana raba dukiyar ganima wani ya zo kama mayafin annabi daga baya ya ja har sai da wuyan annabi ya burge haka ya ce masa ya Muhammad أعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا مال أمك sahabbai ba sa kiran manzo Allah da sunan shi tsaraitacce ba sa kiran sunan shi a ce masa ya Muhammad ba sa cewa za su ce ya Rasulullah ko ya Nabi Allah ko su kiraye shi da alkuniyar shi kira da amin shi tabbata gare shi sai ba ga bakuwar kalma wadda ba su taba ji ba ko ba su taba jinta ba cewa ya Muhammad hatta Allah madaukakin sarki da ya halicce shi duk lokacin da ya ambaci sunan shi sai ya kawo sifa ta manzanci yayi masa gaba fa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ma muhammadun illa rasul muhammad ba wani bane face manzo ne qad khalat min qablihi ar-rusul wanda manzanni sun gabata kafin shi afa in mata yau kaddara da muhammad zai mutu aw qutil ko kuma a ce an kashe shi in qalabtum ala aqabikum shikenan sai hukuma kan digadigan ku hukuma kan aikata aikin kafirci wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wanda ya koma kan digadigan shi ba zai cutar da Allah madaukakin sarki komai ba ashe mutuwa ba wani abu bane da yake nesa daga barin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa masu daukar matakin kisa akan annabi lokacin da suka dauki matakin ya ci tura suke cewa ku bari Muhammad zai mutu mu huta radda ya mutu mu huta Allah ke cewa innaka mayyitun wa innakum mayyitun kai din zaka mutu su ma za su mutu ko kuma afa in mitta fa humul khalidun idan ka mutu dawama za su yi ba za su dawama ba yau manzon Allah ya koma zuwa ga ubangijin shi masu burin manzon Allah ya mutu su ma ba ta nan mutu shi yasa Allah ya rahama ga Imam Shafi'i lokacin da aka rika fafare shi aka rika fafare shi ana kokarin sai an ga bayan rayuwar shi wani lokaci wasu yan ta'addanci suka dauki numfashi shi akan wata kwana suka yi mara dukan da ke tsammanin yamu suka dake shi duka sosai daga baya isha jini ya tashi shine ke maganan cewa tamanna rijalun an amuta fa in amu fa tilka sabilul lati fi haja aw yace mutane suna gudu suna gurin in mutu in mutu in mutu fa in amut in na mutu fa tilka sabilun wata hanya ce na shiga nafsi fiha da awhadi ba ni kadai zan shiga ba kai ma mai gurin in mutu za ka mutu al'amarin bai kasance ba shi yasa malamai ke cewa law sabara al-qatil lamata al-maqtul wanda ke daukar matakin kisa akan wani dan yana garin rayuwar wane ta hana shi rawan gabar hantsi ko ta yi matarnaki da ya yi haƙuri wata ran sai a zo a ce marwa nan ya mu mun fahimta madauka alabar misal waɗanda suka kashe malam jafar da sun yi haƙuri za a shaidar da cewa malam jafar ya rasu irin yadda aka ba da sanarwa dr ahmad ya rasu haka za a ce malam jafar ya rasu wanda suka ɗauki matakin kisa akan albani allah ya masa rama da sun yi haƙuri yadda aka ba da labarin dokta ya rasu haka za a ce musu malam albani ya rasu amma dai dukkan su alkiyama za ta hada Allah ce fa bima rahmatin min Allah linka lahum lokacin da wannan mutumin ya zo wajen annabi yace ya Muhammad haka yace masa nake maganan cewa Allah baya kiran manzon Allah da sunan shi sai ya kawo sifa ta manzanci ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah Muhammad ba baban ɗaya bane daga cikin magajanku wannan a lokacin da manzo Allah ya tabanni da Zaid bin Harisa ya rike shi a matsayin da ana ce da shi Zaid bin Muhammad Allah ce a'a Muhammad ba baban ɗaya bane daga cikin ku walakin Rasulullah sai dai manzo ne na Allah wa khataman nabiyina kuma shi kamacin annabawa ne haka Allah ya faɗa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل haka Allah madaukakin sarki ya fanta annabi da sahabban shi sufofinsu a cikin attaura da injila sallallahu alaihi wa alihi sallama haka za ka ji shi ya ayyuhal muddathir da manzon Allah yake ya ayyuhal muzammil da manzon Allah yake ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik da annabi yake ya ayyuhan nabi da annabi yake to amma sai ga wannan mutumin rana tsaka ya zo ya kama kwalar annabi mayafin shi ya fujja yace ya Muhammad a'atini min malillahi la min mali abika wala mali ummi ka bani a cikin dukiya ta Allah ba ta babanka ba ba ta babarka ba in banda manzo Allah mai hakuri ne mutumin zai kai labari a nan wurin ba fa musulmi bane kuma ya iske manzo Allah cikin jama'ar shi manzo Allah ya kalle shi ya san mutumin bukata yake da akwai manzo Allah ya dauki kyauta wanda bai tsammani yayi masa mutumin ya ɗiba wuce ya shiga wani hali mamakin da yake yi shin wai anya ku annabi ya gane shi ba kyauta irin wannan yana tsoron kada sai ya tafi a ce dawo manzo Allah ya kalle shi ya ƙara ɗaukar kyautar ya bashi lokacin da zai tafi manzo Allah ce to abinda kai mini kuma har wuya na yi birni zan rama sai ta ka karfin wannan ba ɗabi'arka ba ne a yi ma kuma ka yi fansa kuma haka yake sallallahu alaihi wa sallam fa bima rahmatin min Allah linka lahum da ka kasance mutum ne mafadaci mai zafin rai mai kaushin hali wannan sahabban ba wanda ke zama a wurinka wata mu'amala ta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya a garin Madina wani bawa daga cikin bayi zai tsaye da manzon Allah ya tambaye shi kuma ya ba shi an mun fahimta wani sa'in daga cikin matan bayi wata ke da bukatan tambaya a wurin annabi ta tsaye da manzo Allah ta tambaye shi kuma ya ba ta amsa mun fahimta kaga kyakkyawar mu'amala shi yasa Allah madaukakin sarki ke yaban annabi da cewa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim manzo Allah ya fi kowa kyakkyawar dabi'a kamar sai Allah madaukin sarki ke cewa da za ka yi musu mu'amala ta ba daidai ba wannan sahabban ba mai zama a wurinka duk lokacin da manzo Allah ke mu'amalanta sahabi shi ji yake a ran shi ba wanda annabi ya fi so a duniya kamar shi saboda kulawa da zai bashi baya zama kana yamar magana ya maka muqaqa'a ya yanke maka zancen ka zai bari sai ka kammala zancen ka ya baka amsa za a gayyaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafafuwan akuya aka dafa a gayyace shi walima kuma ya ansa za a gayyace annabi sallallahu alaihi wa sallam a shirya mar abinci a gidan kowane irin abinci ne manzo Allah zai ansa wannan gayyatar ba tare da rena waye gayyace shi ba to har kullum zaka samu ɗabi'ar shugaba na gari baya kokarin nisa ta kanshi da talakawan shi yana kokarin jan su a jika don ta hanyar haka ne zai iya gane bukatunsu wani sa'in yakan tattauna da su kira baki da baki don wani sa'in sako da baki ba zai zo masa ba amma daga lokacin da ya magana tsakanin shi da su za su iya amayar da abin da ke cikin su wani maganan ko da kai tsaye ba su fito sun gaya mar cewa kaza ne manufarsu ba a cikin zancen zai fahimci abin da suke nufi to sai Allah ce fa aku anhum idan sun yi ma ba daidai ba ka yafe musu to shi yasa wanda ya karanta sirar manzo Allah bai taba shan fansa dan kanshi ba a yi masa abu ya nemi ya sha fansa ya yi ramuwar gayya bai taba yi ba duk lokacin da kaga manzo Allah ran shi ya bashi addini aka taba to in aka taba addini lokacin za a ga bacin ran annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wasallatu lahum ka kuma nema musu gafara sannan wa shawuruhum fil fil amri ka shawarce su a cikin al'amari shi yasa malamai suka ce a cikin mutane akwai mutum akwai rabi akwai wanda ba kowa wanda yake mutum cikakke mutumin da yake da kaifin hankali da basira da hangen nesa idan ya tashi abu zai yi shawara zai samu ma'abuta fanni wanda wannan bangaren su ne sai shawarce su wannan kamala ne kamala ne rashin yin shawara kada mutum ya dauka jarunta ce ko isa ce a'a zai zama rago a cikin maza ya fi kusa da ya kuskure sama da a ce ya dace mun fahimta za ka samu wani a ɗabi'ar shi baya ɗaukar shawara kowa zai ma shawara yana ganin yana da kaifin hankali ya nuna nunar da ya fi ƙarfin ya ayi shawara ko to ce shi ko da ba zai kyare ka ba ba zai ce maka a'a ba saboda yana kallon sama kake da shi to ba zai amfani da shawararka ba wani kuma in an yi rashin sa'a ya tsaran maka ko a shekaru ko ya fi ka kuɗi ko ya fi ka mulki kana ba shi shawaran zai kyare ka ya ka sabanin abin da annabi sassar nake rayuwa akan shi manzo da yakan shawarci iyalin shi iyalin shi idan matsala ta tashi yakan shawarce su lokacin da yazo zai umara mushrikai suka hana shi suka ce ba zai yi ba abin da ya faru ya faru manzo da ce su kai hadayarsu sannan kowa ya aski sahabban suka zauna suka yi shiru abin duniya da dame su yanzu suna kallo ga su ga Ka'aba a ce ba za su yi ba mushrikai sun hana su manzo Allah sai ya samu damuwa yaya ya umarci sahabbai cewa su aski ba su ba lokacin da ya shiga kaima ta ummi salama sai ta ga alamar damuwa a fuskar shi ta tambaye shi ya Muhammad da yake faruwa yace kin kin ji abin da ya faru kace in baka shawara yace ban shawara sai ce fita in ka fita ne mai aski ba shi aski ma kanka karka yi kowa magana a ciki haka manzon Allah yi yana fitowa kirayewar zami sai ba shi kai ya ce aski mu yau ai kafin a kare mandashin kowa ya samu kan shi ya rika dan wani mun fahimta to za ka samu mu ɗabi'ar mu wani hatta a gidan shi wala bai amsa shawara wani zaman shi lafiya hatta tsakanin shi da iyalin shi ka sa mar ido ko da barna zai yi kai ko sankarfa zai ya faɗi in ta ce mara a'a buri kaza zai mata faɗa gara in ya faɗi ya jirawi ta masani da shi Allah sauƙi wannan ya fi zaman lafiya mun fahimta alhali na daga cikin kamala mai haƙuri hatta abincin da za a ci yanzu ba azumi muke ciki ba ga wanda ke da iko da yarwa ba laifi ba ne ya shawara tsakanin shi da iyalin shi me ya kamata mu ci a yau to muna ga ya kamata a ci abu kaza da a ci abu kaza ya zama cikin rayuwar gidan akwai shawara ta iyalinka sai abin ya zama ya ci armashi wani sa'in ba ma matanka ba hatta ƴaƴanka wanda suka dan damunta ya zama kana jawo su a jiki su rika jin cewa su ma mutane ne kar ya zama kana kyarar su tsakanin kai da su sai hantara sai kyara ba daidai ba ne idan kai mawadaci ne mai hali wata ran ka iya ba wa ‘ya'yanka shawara cewa me ya kamata a ci a gidan nan ba da ya kamata a ci abu kaza kuma a yi wannan tadrib ne horaswa ne haka nan iyalinka a tamfa da za a saya a ba su ko lokacin a ba su shawara me kuke so a tamfa ko les ko shadda su ba da shawara saboda suna da wani abu sai za ka je ka sayo a tamfar da kake ganin sai ta dace wa zai sanya ita ko to sai ta kisawa ta yi kwalliyar da za a gani saboda ba ta so amma dai kan yin da ya mata sharafi ɗaya duk tufafin da za a sayi miki ya zan bai saba wa shari'a ba ba zai zan tufafin da ke bayyana tsaraici ba haka nan ɗinkin da za a yi miki ɗinki ne wanda bai saba wa shari'a ba saboda haka manzo Allah ke mu'amalanta iyalin shi yakan zauna ya kai iyalin shi hira wani sa'in ayyuka irin na tsakar gida manzo Allah kan kai iyalin shi har zai zama iyalin shi tana wanki in ta matse shi zai amsa sai shanya mun fahimta wani sa'in ya zama tana wanke wanke yana taya ta yana mata magana mai daɗi wani lokaci irin wasanni da barkwanci tsakanin shi da iyalin shi yi suke yi saboda ka fahimci gidan annabi makaranta ce ba fuska shanu ake yi ba wani sai ya tarko mai fuska ya ɗaure wa matar shi fuska wai kar ta yi dariya kar ya yi dariya ta rena shi kuma reni ya kare saboda ayan mu da ita mun fahimta ba haka ce ake mu'amala ba wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama aisha na yin kurciya sai aka sha ta fage aka ce a yi tsere shi kenan sai aisha ta fage bayan wasu lokuta ta ce abinda aka yi lokacin ba a sake maimaitawa lokacin jiki ya fara nauyi sai suka ruga sai tsere mata sai ce mata hazihi bitlika kamar ta ce wani wani fahimta amma ka ga wannan ai ababi na sanya da shaɗi saboda ai dariya to haka fa bima rahmatin min Allah lin talahum haka manzo Allah ya hata da sahabbai wani lokaci ɗaya daga cikin sahabban shi ya shigo sai manzo Allah ya kama kafadar shi haka sai ki sha jama'a gabawa jama'a gabawa gabawa mai manzo Allah ke nufi an ce manzo Allah yakan yi mai za yakan yi kakaci irin wasanni na barkwanci amma manzo Allah baya faɗin magana sai gaskiya lokacin da manzo Allah ke cewa jama'a gabawa sai mutumin yake cewa wallahi za ku same ni fa bawa ne mai arha sai manzo Allah ce a kai bawa ne na Allah mai tsada kaga kenan kalmar bawa ta kan kunshi ma'anoni guda biyu akwai wanda ɗa ne in ka ce mar bawa ne kana nufin bawan Allah akwai wanda bawan ne da in ka ce mar bawan kana nufin bawan da za a kai kasuwa a kaida wata ran manzo Allah na zaune wata dattijuwa ta zo ta gaishe da shi ta ce ya rasulullahi ka yi min addu'a in kasance tare da kai a aljanna manzo Allah ce yaya za ki yi ga tsoho kuma bai shiga aljanna kuma ta tsufa kuma ta san manzo Allah baya faɗin magana da ba haka bane baya fushi akan son zuciya yaya zaki ga ya kuma tsoho baya shiga aljanna da tijja sai hankali ya tashi kenan ba za ta shiga aljanna ba da manzo Allah ya ga alaman damuwa tare da ita ya ce mata ki yi hakuri ba za ki shiga aljanna a bisa sifa irin taki ba za ki koma yarinya yar shekara goma sha takwas wannan kuma shine sunna ta Allah duk macen da ta tsufa inda ta shekara ɗari da ɗoriya a duniya ta kai ƙarshe wajen tsufa in Allah ya rabautar da ita aljanna za ta tashi ƴar shekara sha takwas mun fahimta idan namiji ne duk yadda ya tsufa duk yadda ya tsufa to zai tashi yana ɗan shekara talatin da uku haka za a yi rayuwar ba za a canza ba mun fahimta wannan labin ɗin ko matakan rayuwar ko wannan zangon haka za a yi ta zama a kan shahara bada kaga ashe manzo Allah kan yi miza yakan yi kakaci amma baya faɗin magana face abin da yake gaskiya ne wani lokaci wani sahabi da tafiya sai manzo Allah ya yi wuf sai rike bayan shi haka irin abin da ake kai wani sa'in sai ka rufe idan mutum haka sai a ce tamko wane ne ka ce wane a ce a wane a wane a karshe har in ka gari sai ka ba da gani to haka sai manzo Allah ya yi lablab sai rike bayan wani raf sai rike sai ana juyawa yau da ya fahimci manzo Allah ne yake sai duk shikenan wurin to abin ne ma ya samu a ce ka hada jiki da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ba karamin martaba bane ba karamin gata bane to duk irin wannan mu'amala shine Allah ke magana cewa da kai mutum ne mai zafin rai mafadaci wannan al'ummar ba mai zama kusa da kai Allah ce to fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu tawakkali in yansurkumullahu fala ghaliba lakum idan Allah madaukakin sarki ya taimake ku ba ku da wanda zai yi rinjaye akan ku wa in yakhzulukum idan ku ubangiji ya yasar da ku ya taimaka muku faman dal ladhi yansurukum min ba'di wane ne zai taimake ku bayan shi wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun lallai mu'minai su dogara ga Allah madaukakin sarki a nan mu fahimci cewa taimako na hakika taimakon Allah madaukakin sarki ne can bayan Allah ke gaya manzo Allah fa iza azamta fa tawakkal ala Allah duk lokacin da ka nufaci za ka yi al'amari bayan neman shawarar ma'abuta shawara sun wafaka maka abu kaza to kuma ka dogara ga Allah madaukakin sarki dan dogaran gare shi ya fi dogaro ga kowa yanzu kasuwanci za ka fara kasuwanci irin nau'i kaza sai ka samu wanda ke da ido a wannan kasuwar kana da jari amma kana son ka fara kasuwa iri kaza idan suka baka shawara abin da suka baka shawara to kuma ka dogara ga Allah madawacin sarki sai ubangiji ya shiga al'amarin ka mun fahimta ko da ka samu tasgaro ko faduwa a cikin kasuwarka wannan ka dauka cewa sunna ce ta Allah a cikin al'umma dan ba yanda za a yi a ce al'amarin ka ya dawo akan hali daya dawamul hali mil muhal dawamar hali daya abu ne da yake korarre a shar'anci wa ma kana li nabiyyin an yaqul baya yiwa ga annabi a ce zai yi ha'inci abin da ke alghulu shine mutum ya ha'inci ya dauki dukiya ta ganima kafin araba to baya yiwa ga annabi a ce zai yi ha'inci wa man yaghlul duk wanda ya ha'inci ya ati bima ghalla yawmal qiyama zai zo da abin da ya ha'inci ranar alkiyama wannan sawa'un a wurin yaki ko ba wurin yaki ba saboda hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da suka tabbatar da cewa mutumin da aka bawa amana akwai haƙƙi na wani shi ya cinye wannan haƙƙin da ya bashi ba mu fahimta da kyau gobe da kiyama za a tambaye shi zai biya wannan bashin idan kuɗi ne babu kuɗin idan kaddara ce babu kaddara idan kuɗi aka bada bawa ne sai ka haɗin ka ka hana shi gobe da kiyama za a ce ba shi kuɗi suna ina babu kaya ne kaddara ungobawa ne sai kai ha'inci ka cinye gobe da kiyama za a ce ina kayan wani mutum zai ce babu su za a nuna marsu a gidan wuta zurfin wuta za a ce ga can wurin sai mutum ya ga wannan kuɗin ya kuma tuno su a duniya cewa haka ce a ce je kada ko kayan ka bane a nan fa ba maganan dan Allah da Allah ba maganan wannan ko kuma ka dubi mai haƙƙin ka ce ko za ka yafe mini a ba zai iya ba shi ba dan shi ma fa fatikan alkhairi yake ruwa a jallo mun fahimta rana ce ba ranar alfarma ba yau bai firar mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawm idan sha'ani yughni rana ce ka duba irin so da kauna tsakanin da da uwa ba ta son abin da zai taɓa ɗanta amma ran nan mutum da shi da mahaifin suna koyo juna ka dubi tare da kyakkyawar alaka irin na mahaifi da ɗa amma kowa na koyo kowa ka dubi so da ƙauna irin na mata da miji duk irin kalmomin soyayya da aka yi in ban ganki ba ba na iya bacci in ba ke ba jijiya gaba duk duk wannan da ya ganta sai ya ni amma wannan ba zai wadatar ba wallahi sai an nemo su an yi musu hisabi tsakanin shi da ita mun fahimta da kyau to da haka wa man yaglul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan za a cika wa kowace rai sakamakon abin da ta yi wa hum la yuzlamun mutane ba abe ban zalunta bane abin da ya kamata mu fahimta yan uwa har kullum ayyukan ibada suna bukatar abubuwa guda biyu na farko dai koyi da annabi cikin duk abin da za ka yi kada ka zama mutum ma'abucin azarbaɗi kar ka zama mutum ma'abucin kasawa sannan ikilasi ya abuci aikinka abin da ke bayyana a zahiri idan mutum ya saci dukiya ta haramu dukiya ce ta haram ya sata sai ya gina masallaci mun sani Allah ba zai ba shi lariya masallaci dukiya ce ta haramun ya sata sai ya je ciyar da al'umma Allah ba zai ba shi lada to yanzu mu dauka mutum dukiya ce tashi ta halal ya nema sai gina masallaci amma manufar shi don a gani a yaba Allah ba zai ba shi lada kaga aikin da ke tare da mutum duk abin da mutum zai aikata na farko dai ya tabbata yayi irin yadda annabi ya faɗa sannan na biyu mutum yi kokarin neman taimakon Allah akan Allah ya sanya ya karfin zuciyar shi kada shedan ya shiga cikin lamarin shi domin duk lokacin da za ka yi abin alkhairi dan dama idan za ka yi abin alkhairi da dukiya haram shedan ko aka bai damu ba to ai ya san shi me kake yi ya san kana aikin da Allah ba zai amsa ba amma lokacin da kai yunkura da dukiyarka domin kai ayyukan alkhairi to a lokacin hasada zai kama shedan dan me za ka ɗauki dukiya mai tsada kamar baka tunani ka sha wahala ka bi dare ka ji rana ka tara dukiya kuma ka zo kawai ka ɗauka ka gina wasu masallaci su ba ka ginawa to in mutum ya san mabe ya ce sai ya yi to shi dan zai shiga lamarin shi yi don a yaba yi don a faɗa yi don a sai da kai to duk lokacin da mutum yake aikata aiki da niyyar a gani a yaba Allah madaukakin sarki ba zai bashi ladan aikin ba Allah ce summa tuwaffa kullu nafsin sannan za a cika wa kowace rai amma kasabat abinda ta aiwatar wa hum la yuzlamun mutane ba abeban zalunta bane afa man ittaba ridwanallah yanzu wanda ya bi yardan Allah madaukakin sarki zai zama kaman ba a bi safadin min Allah kamar mutumin da ya dawo da fushi na Allah madaukakin sarki wa ma wa jahannam makoma shi ta zama jahannama an sashi ne a ai duk mutumin da ya risa na wuyaye wa Allah madaukakin sarki da ba daidai yake da wanda yake ya saba wa Allah madaukakin sarki ba Allah ce wa bisa da masir kir da makoma idan mutum jahannama ce yanzu ko a ci ɗaya da mutum ya haifa a ci wanda ke tsaye akan al'amuran shi baya son ganin bacin ran shi duk motsin da zai ce baba mai kake nufi ya zama ɗaya da wanda ba haka ba wanda har kullum shi ɗabi'an shi yaudar uban da haka anan muna da wani babban kalubale dole iyaye maza da mata su san haƙoƙan ‘ya'yansu a kansu ta hanyar daidaita haƙƙin ‘ya'yansu kada su yi abin da za su jefa gaba da kiyayya da kyamar juna a cikin zukatan ƴaƴansu daga lokacin da ɗaya daga cikin ƴaƴa ya fahimci babansu ya fi son wane kuma babu gaira babu dalili shi kuma ya ɗauki karansa na ya ɗora masa na farko dai kin wancan zai shiga rai don me yasa baba ya fi son wane saboda ni kuma za a kai haddin da yaron zai ji hatta mahaifin nashi ma baya kai saboda yana ganin baya masa adalci to ashe wajibi ne mahaifa su yi adalci shi ƴaƴan shi yasa lokacin da wani mutum da ya wadan shi kyauta wani abu mai muhimmanci a zamanin annabi mahaifiyar ta ce ka je ka shaida wa annabi abin da ka ba wani ya zo ce ya rasulullahi ka zama shaida na ba wani abu kaza manzo Allah ce sauran ƴaƴan mata ba su yace a yace je ka wanda ya maka shaida dan ni ba zan yi shaida akan zalunci ba ashe abin da hakan ke nufi wajibi ne mu yi kokarin yi wa ƴaƴan mu adalci mu yi musu tarbiyya bai daya mu jawo su addini wannan kuma shari'a ta Allah ce wanda Allah ya shiryar da shi wannan dakarwa ce wanda Allah ya jarge shi ba sakacin ka bane ko kasawar ka to haka nan haƙƙi na iyaye akan yaya wajibi ne dukkanin martani da martabawa wallahi yaya su yi wa iyayensu don aljanna ta yaya na karkashin digadigai na mahaifansu shi yasa Allah ke magana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima kar ka kuskura kai wani matakin da mahaifanka zai faɗi magana kai tsaki ko mahaifanka ya faɗi magana ka turkuɗe fuska ko mahaifanka ya faɗi magana kai gunguni wannan sawa'un a gaban shi ko ba a gaban shi ba idan mahaifinka baya ganin ka baya jinka Allah madaukakin sarki yana jinka kuma yana ganin ka kuma shine mai daukar matakin hukunci a kanka mun fahimta afaman taba ridwan Allah kaman ba'a bi safatin min Allah wa ma wa hum jahannam wa bisal masir hum darajatun inda Allah su kan matakan daraja ne a wurin Allah madaukakin sarki wallahu basirun bima ya'malu Allah mai ganin abin da suke aiwatarwa ne laqad manna Allahu 'alal mu'minin hakika Allah madaukakin sarki yayi baiwa wa mu'minai idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya turo musu manzo dan cikin su ya tulu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin shi wa yuzakkihim yana kuma tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su littafi da hikima wa in kanu min qablu lafi bala'in mubin ko da yake sun kasance kafin wannan suna cikin bata mabayyani sai dai zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dawo da su hanya ta gaskiya har ma sun zama su ne mafi alkhairi a cikin al'umma hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbata dangane da ha'inci wanda ambaton shi gabata hadisin Abu Hurairah yake cewa kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma wata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi a cikin mu fa zakara al-ulul sai ya ambaci ha'in shi fa azzamahu ya girmama al'amarin cewa abu ne da yake da hadari wa azzama amruhu thumma qala manzo Allah ya ce la ulfiyanna ahadukum yaji'u yawm al-qiyama ala raqabatihi ba'irun lahu rawu yace ba zan samu mutum a cikin ku ba ranar alkiyama ya ɗauki raƙumi a wuyan shi raƙumin yana goda sai ƙur zai ce min ya rasulallah ya manzon Allah a ni taimaka mini faƙul zan ce masa la amliku laka min Allah shay'a ba abin da zan yi maka saboda kad ablaktuka na isan ma da saƙo a nan a duniya manzo Allah sai karka yi karka haici kowa wannan abin da yake nufi da mutum zai haɗinci raƙumi ka dubi girman raƙumi wallahi zai dauki raƙumin a kafaɗan shi ranar alkiyama ba kuma zai ce ba zai yi ba dole ya dauki raƙumin tare da wahalan a tallafa mar ɗaukar raƙumi guda ɗari a nan duniya ya fi zama abu mai sauƙi sama da tallafa masa raƙumi dai a lahira a ce ɗauka manzo Allah yake cewa la ulfiyanna adaku ba zan samu wani a ku ba ya ji yawmal qiyama ranar alkiyama ya zo ala raqabatihi farasun ya zo da doki a kan kafaɗan shi lahu hamhama yana da sauti irin sautin doki wanda ba haniniya ba irin wannan sautin da yake fitarwa ya kirjin shi fa yaqulu ya rasulullah mutum zai ce ya manzo Allah aghithni ka taimake ni fa aqulu manzo Allah sai in ce la amliku laka min Allah shay'a a bana iya ma komai bana mallakar ma komai a wurin Allah madaukakin sarki saboda kan ablagtu fa na isan ma da sako la ufiyanna ahadakum ba zan samu ɗayan ku bai yi yawmar kiyama zai zo ranar alkiyama ala rakabatihi rika'un ta ya zama a wuyan shi akwai kyalle ko takardu suna kadawa na ha'inci da ya dauka ya ce ya rasulullah ka taimaka mini zan ce marba abin da zan iya maka saboda na fitar da sako manzo Allah ce la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyama ala raqabatihi salih wallahi ba zan samu mutum a wurin ran alkiyama ba a cikin ku wuyan shi ya dauko kuni sune family yayi da kun kuni mutum ya rika cewa ya rasulullahi ajidni ya manzo Allah ka taimake ni fa qul zan ce la amliku laka min Allah shay'a wallahi ba na mallakar ma komai a wurin Allah madaukakin sarki saboda kad ballagtuka na isan ma da sako sai mun yi kokari mun nemi taimakon Allah madaukakin sarki ya sa mu karfin bukatun mu saboda zuciya kamar abin da ɗaya daga cikin magabata yake faɗa cewa safely ita zuciya kamar yaro take in tuhumilhu shabba ala hujjar radai idan kamar yaro zai sarmanta ya girma a bisa son a bashi nono ya sha amma wa in tuhdimuhu idan ka yaye shi yanfadimi sai ya yayi lokacin da yaro ya kai haddin yayi za a yaye shi shi din baya so uwar ba ta so amma saboda yayin shi ne maslaha da za a bar yaron zai kai haddin da za ka aike shi bakin tasha ya so maka abu ya dawo in dai zai zo a ba shi nono shi kuma zai sha to amma idan aka yaye shi zai yi kuka kuma sai ya haƙura to haka rai take duk abin da kace tana so in har za ka biye mata to ba za ta nemi kari a kai amma idan ba mai kyau bane in ka yanke ta shikenan sai ka hakura na
أولما أصابتكم مصيبة وأصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قل قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ya tabbata shine hadisin Umar bin Khattab kale yace lamma kana yawm Uhud lokacin da ranar Uhud ya kasance min al-amil muqbil shekara mai zuwa domin shekara daya tsakanin Uhud da Badar an yi Badar lokacin da shekara ta zagayo akai yakin Uhud uqibu bima sana'u yawm badrin sai aka yi musu ukuba da abin da suka aiwatar a ranar yakin badar min akhdhihimul fida a bisa fansa da suka amsa fa qutila minhum sab'una an kashe mutum 70 a cikin su wa farra ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anan sahabban manzon Allah tsira da aminci tabbata gare su sun gudu sun bar fagen fama wa qusirat rubaiyatuhu kuma haƙora guda hudu na gaba na annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin wa kushibat albayba ala rasi kwalkwalin shi ya karye a kan shi sai ga zabban jikin kwalkwalin abokin annabi sallallahu alaihi wa sallama jini ya rika sauka a kan fuskar shi abin da ya faru a yakin badar lokacin da aka kashe mutum saba'in daga cikin manyan ƙwarishawa kuma an kama mutum saba'in manya to sai manzo Allah ya nemi shawaran sahabbai yaya ya kamata a yi da wa'annan wanda aka kama kuma kan karɓa Allah ya da shi ya Rasulullah ni abin da yake ba da shawara wa'annan mutanen jigo ne a cikin kafirci ba sa son mu ba sa son mu suna hana mana ruwa gudu mu kashe su Allah madaukakin sarki da ya ba mu nasara a bisa karancin mu da yawan su nan gaba idan mun sake haduwa shi zai ba mu nasara a lokacin da abubakar yake cewa ya rasu da ni abin da muke gani me zai hana a shi fansa kowa a dora mar abin da zai fanshi kanshi ya fansa wannan zai samu kara makaman yaki mu sai da wakai mu sai ta kubba da abu kaza da abu kaza abdullahi bin rawaha yace ya rasu da ni abin da gani wayannan mutanen fa kafirai ne ga wani sagagi can da za a danna su ciki a cinna musu wuta duk su ige su sani makomarsu ke nan wurin manzo Allah bai ce komai ba da haka sai ya shiga can kai mashi nan kuma sahabbai na tattaunawa shawarar wa zai dabra wanda a ina tsammani zai dauki shawarar Abubakar wannan shi a zan dauki shawarar Umar a shawarar wani zai dauka har zuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito sai shato a ba da fanka kowa ya fashi kanshi wanda kowa ya fashi kanshi da tsada har lokacin da manzo Allah yake magana da babba babban shi babban shi yace mar za ka biya kaza naka za ka biya kaza da kaza da kaza da kaza na wani yaje kudin da yawa yace mariya muhammad ina nake da wannan ina nake da wannan kudin kana son je ni talauci ka bara manzo Allah ce dan ka biya wannan kudin za ka yi talauci ka bara ina kudin da ka bar wa ummul fadl lokacin da lito ya ji ya ja matar shi sun keɓe wani wuri ya kawo bin dukiya ya bata ko da rai ya hali wannan kaza da kaza da kaza sai ga manzo Allah na gaya masa duk ganin da ke da matar shi ya yi shiru ya ce Muhammad wa ya gaya masa Allah ya gaya to wannan fansar da suka amsa a nan sai Allah madaukakin sarki ya musu rarauta ya ce ta ba ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi bai dacewa ga annabi a ce zai a shi fansa har sai idan an jika kasa da jini wanda hakan ke nufin cewa da kashe su a wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi wanda Umar ɗan Khattabi yayi muwafaka da Allah madaukakin sarki a kanta ana lissafa cikin muwafaqatu umar muwafaqatu umar mun fahimta da kyau to wannan sai ya zama ranar yakin badar abin da ya faru kenan an kashe mutum saba'in na qurayshawa sannan an kama mutum saba'in yanzu sai Allah madaukakin sarki jarabe su da abin da ya jarabe su da shi ranar yakin uhud ga sun saba wa umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aje wasu akan dutse cewa kada ku bar nan ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu wanda abin da ya faru ya faru ya ya kare musu a nan ne sai ya zama da kyar aka fi da zabban da ke jikin kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ga jini na zuba a fuskan shi fatima na sanya ruwa tana wankewa ali bin abi talib na dauko ruwan a cikin garko shi amma jinin ya kasa tsayawa a nan ne sai ta kona tabarma sai ta ɗauki tokar sai ta zuba shi ke sai jinin ya zara ta yi to shine sai Allah ke ce musu awalan ma asabatkum musibatu shin yayin da wata musifa ta same ku yanzu ga ya a yakin Uhud da an kashe muku mutum 70 kad asabatkum mithlaiha kuma ai kun samu linki biyu na wannan kuma bara a badar kun kashe mutum 70 nasu kuma kun kama mutum saba'in nasu ba ku sake su ba sai da aka ba ku fansa qultum anna hadha kuma kuke fada cewa ya akai haka daga ina karewar yaki zo muku qul huwa min indi anfusikum kace ga ya musu abin auren ku inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan kowane abu wa ma asabakum yawmal taqal jama'ani abin da ya faru gare ku ranan da rindina guda biyu ta hadu wannan a ranar yakin Uhud fa bi iznillah ya faru ne da iznin Allah madaukakin sarki wani ya alamar mu'minin saboda Allah madaukakin sarki ya fayyace mu'minai masu imani na gaskiya wani ya alamar ladina nafaqu ya fayyace wanda suka yi munafurci وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله منافقai lokacin da aka ce musu ku zo ku yi yaƙi don Allah a wujifa'u ko kuma ku yi yaƙi don ba wa kawuna kariya ƙalu suke cewa launa alamu ƙetanan lattaba a naku yau ai da mun san yaƙi ne da mun yi bayan sun janye jiki sun koma gida ba su yaƙi tare da annabi ba yanzu ga abin da ya faru wato kamar naɗe ta barbar kunya ce da hauka suke yi launa da mutanen da mun san haduwar da aka yaki ne lattaba anakum da mun bi ku yace hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman a wannan ranar sun fi kusa da kafirci ne makon imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim a bakunan su suna fadar abin da ba shi ne a cikin zukatansu ba wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine masani dangane da abin da suke koyewa allazina qalu li ikhwanihim sune waɗanda suka ga waɗan uwansu wa qa'adu alhali sun zauna ba su je wurin yaki ba sun ce musu law afaquna da kun biye mana da kun yarda da maganganun ku ma kutilu da ba kashe ku ba Allah ce qul fadra'u an anfusikum al-maut ka gaya muku cewa ku ba wa kawunan ku kariya daga barin mutuwa in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne idan har kuna ganin fita wurin yaki shine abin da ke kawo mutuwa to ku zauna a gida kar ku je wurin yakin amma kowa ya ba kan shi kariya idan mutuwa ta zo kare mu kaga ai shi fita wurin yaki ba ya sanyawa a mutu lokaci bai yi ba kuma zama a gida ba ya sanyawa a ki mutuwa idan lokaci ya yi mun fahimta wannan shine abinda ɗaya daga cikin mayakan jahiliya ya faɗa shine antar ibn shaddad al-abadi wanda farkon al'amarin shi ya tashi mutum ne matsoraci amma lokacin da ya ketare wasu a gaba wasu abubuwan da yake ganin inda tunkara hadari na sa a mutu dole to waɗannan abubuwan iri abu kaza da abu kaza da ya tunkara raza sun su da dole ya mutu amma dai yanzu ga yadda rai bayan ku da abin da ke hana shi daukar mataki in an wulakanta shi tsoron karye mu baban shi sarki ne amma bawa ne saboda uwar shi baiwa ke ɗauko ta aka yi tilas aka yi sadaka da ita kuma aka haife ta uwar shi mutumiyar habasha ce baka fata ce baban shi farin fata ne amma sai ya biyo launin baban shi ba launin baban shi ba da haka baban shi ya ki yarda ya anshe shi a matsayin ɗa sai dai ya bar shi a matsayin bawa to amma Allah madaukakin sarki ya masiga ta masu ƙarfi wanda a lokacin shi ba wanda ke da jikin karfi ne kuma fi'ilan karshen babu mai shi ne mun fahimta don an ce wani sa'in yadda za a kama akuya ta jawo kafar gaba in ta ki jawo hakan ya kama doki sai ya jawo kafar gaba mutum ne mai karfi kwanar gaske makayi da ake zuba ruwa ka ɗauka kamar karafa a nan ko robobi shi ba zai dauki makayin ya rika zuba ba amma mazubin ruwan duk girman shi haka zai rungume shi je bakin rijiya in ya ci koyo kuma sai rungumar shi ke dawo to amma duk da haka za a bace shi a ce mar tambakar uwa ko a ce mar tambaiwa ba zai iya rama ba saboda tsoro yake ji to amma bayan gitta wasu abubuwa masu matukar hadari wanda yake ganin da adadin shi ya sauka a wayancan wuraren da ya mutu to amma tun da bai mutu ba daga yanzu wani ya daina latinar hancin shi da kyale sai duk abin da za a yi a mutu shi ne ke faɗin maganin shi mashhuriya ya sani gudun mutuwa baya hanawa a ki mutuwa in lokaci ya yi tunkarar mutuwa baya sanyawa a mutu in lokaci bai yi ba don haka ba zai miƙe kafa shi abin da ya ga dama duk wanda ya ce kulle zai ce mace duk wanda ya kuskure ya ƙara taɓa mar mahaifiya to ranar zai tafi lahira to shine sai Allah ke ce musu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum salihin ka gaya musu cewa ku yi wa kawunan mutuwa idan da ta na'am
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستعينون للذين ألحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah madaukakin sarki ke magana cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku yi tsammanin waɗanda aka kashe su a wurin yaƙi matacci ne shikenan sun mutu Allah ce bal ahyabun inda rabbihim yarzuqun a a rayayyu ne a wurin ubangijin su kuma abeban arzutawa ne dan mutuwar shahada mutuwa ce mai tsada bayi zaɓaɓɓu Allah maɗaukacin sarki ke zaɓa su ya arzuta su da shahada shi ya sa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da yawa daga cikin malaman tarihi sun ce mutuwar shahada yayi saboda an taɓa ciyar da annabi guba don a kashe shi amma ubangiji bai kaddara ya mutu a wannan lokacin ba amma shi da kanshi yake faɗa lokacin da ya zo rasuwa sai ke jin kamar abin dafin gubar na taso masa mun fahimta shi yasa abubakar da siddiq ko ko umar dan fadali mutuwan shahada ya domin kashe shi akai haka nan umar bin affan haka nan ali bin abi talib duk kisan da za a yi ma kisa ne na addini to ana sa ran insha Allah ya zama kisa na shahada sai sai Allah ce bal ahyawu inda rabbihim yarzuqun farhina bima atahumullah suna farin ciki da abinda Allah madaukakin sarki ya ba su min fadlihi na falala ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم sannan suna albishir ga waɗanda ba su dace su ba min khalfihim a bayansu cewa Allah khawfun alaihim babu tsoro tare da su wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba an samu hadisi daga masaru yace mun tambaye Abdullahi dangane da wannan aya fadan Allah da yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata بل أحياء عند ربهم يرزقون قال في شامت أما أنا أما ني فقد سألنا عن ذلك أما إنا فقد سألنا عن ذلك موما مني تنبيا دنگني da hakan annabi ke cewa arwahuhum rayukan wanda suka yi shahada fi jawfi tawirin suna cikin kururun tsuntsaye ko dorin kwarra lahaqana dini suna da wasu tulu masu haske mu'allakatun bil arshi suna rataye a al'arshin Allah madaukakin sarki tasrafu bil janna haythu sha'at rayukan suna arirewa a sararin aljanna inda suka zo thumma ta'awi ila tilka alqanadil sannan su koma cikin wannan tulu masu haske wasu fitilu ne Allah madaukakin sarki ya rataye karkashin al'arshi masu haske ran kowane shahidi zai fita irin yadda sun kuke yin yawo in ya kammala ya dawo shekar shi to haka nan kowane ran da ya fita ya yi yawo a cikin aljanna ƙarshe zai koma cikin wannan fitila fattala'a ilayhim rabbuhum ittila'atan wani lokaci Allah madaukakin sarki sai ya kalli rayukan sai ya tambaye su hal tashtahuna shay'an akwai abin da kuke sha'awa yanzu wannan fa idan tsira ne ran ya tsira amma sai Allah tambaye su akwai abin da kuke sha'awa faqalu suka ce ayyi shay'in nashtahi ne muke sha'awa wa nahnu nasrafu min aljanna haythu shi'na ga muna yawo a cikin aljanna inda muka so fa fa'ala zalika bihi thalatha marrat karshe Allah madaukakin sarki sake tambaye su idan akwai abin da kuke sha'awa bayan wannan su yi magana za su faɗa cewa mai muke sha'awa ga muna yawo a cikin aljanna inda muka so falamma ra'aw annahum lam yutraku min an yusalu lokacin da suka fahimci cewa ba za a daina tambaye su ba qalu ya rabbi suka ce ya ubangiji nuridu an nuradda arwahana ila nuridu an tarudda arwahana ila ajsadina abinda muke so in ba makawa sai mun nemi wani abu a mai da rayukan mu a cikin jikunan mu hatta nuktal fi sabili kamar ukhra mu sake yin shahada abu dai kawai suke so in ba makawa sai an musu a sake dawo da rayukan su a cikin gangan jikinsu su dawo duniya su sake fita fagen fama a kashe su ki mutuwar shahada falamma ra'a an laysa lahum hajatun turiku lokacin da Allah madaukakin sarki ga wannan shine bukatun su kawai a dawo da su duniya sai Allah madaukakin sarki ya kyale su mun fahimta to babu ko shakka a lokacin da shahidi zai ga abin da Allah madaukakin sarki ya alƙawarta masa na sakamako na aljanna zai yi burin ina ma a ce yana da wasu rayuka bayan wannan a kashe shi sake dawo da ran shi a kashe shi mutuwar shahada Allah madaukakin sarki da ganin ina ga lura da lokaci ya kawo kenan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya ce mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi da kalkasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ka ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kuɗin sarfa addinin mu na musulunci ko kuma ta faɗin duniya muna roƙon ka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ka ya Allah ka samu fi ƙarfin zukatan mu ka samu fi ƙarfin shaytani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu sawa da imani alaikum salam